أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سيدنا بالآت والآتي إلى صراط المستقيم وعلى آله أبوبكر والبلاد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ إذري لنا بهذا المادر والسابق إن وجه سبري لنا بالظفر
قل ولو جئتكم بأحد مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قل لهم كتيمة أتتبعوا ذلك شزاك بهك ولو جئتكم كودا يا بين غريب نابوكم بأحدا دمتي شريا مما وجدتم نابون دو فرسي آباكم يا ينفع عليه غريب إن زكاة سلسة إنا مو kafin na masu kafin suna ne ma'urfin sun biyu da duk abin da aka haifo kuri an da kai wa man kablaka da ma wanda ya gabace ka
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ya da ta'ala sai ubangiji ya faɗa tahwifan dan tsoratarwa na wani gare su bayan da kamna mai zuka ai kuma waɗancan duk da suka karya da ai ba kyalin su kai ba mun masu azaba ai minal mukaddiri na waɗannan masu karyatawa da rusul ga manzanni ka bi daga gabanin ka fanzor duba kai ba kana akibatul mukaddiri na yaya kai karshen masu karyatawa ya kasance وإذ قال إسرائيل لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وذكرتنا إذ قال إبراهيم صلى إبراهيم يسأل أبيه كبابنسا وقومه لمتاننسا ما سوى كنغل كوراري إنني براء منكم بسجيني مما تعبدون لكابن لكتي بوتا مواه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Illa da zai in ban da wanda yake da faɗara ni ya halitte ne fa yi nauna san shi kan sai addini zai shirya da ni.
Waje alaƙa ne matan ba fiye kan fi a cikin la'annahuyar
Wada ala ya sanya wannan kalma ai kalmatar tauhidi kalmar tauhidi al-mafhumata abu fahimta min kauli daga faɗarsa. inda ya ce wani wuri in ni zahibin ila rabbi ni zan ci ni mai tafiya ne zuwa wurin ubangiji na sai hadisi zai shirya da ni to ya sanya ta kalimatan kalma bakiyatan mai wanzuwa fiya gibi a bayansa ai zurrati ya'yansa fala ya zalu fihim man yuwahidullah ta sa ba a sa lokaci baya gushewa ba a samun mai kadaita Allah a cikin su a koda wasu ba a san mai kadaita ubangiji a cikin su ya yaka ubangiji ya tsare na Allah ko cewa su alama kan mutanen makka ya rubu na sa komo amma hum alqalai daga abin da suke akan shi ila dini ibrahima zuwa ga addinin annabi ibrahim abihim baban su balamatta ha'ula wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun
balbari matatu haula ina ce da waɗannan ladi ai musulki na sune musulkai wa aba awon da iyayen wala mu'adilun ban masu gaugawa ba bil hukumati da azaba hatta ja'a mal haqq har sai da qur'ani ya zo musu wa rasulun da manzo mubinun mabayyani ai mudhirun mai bayyana wa lawan gare su al ahkama shar'iyyata wa su kuto kunna shara'a wane ne wa huwa muhammadu shine muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق يا عند القرآن يزوم قالوا لنك هذا وأن القرآن سحر سحري كوي وإنا مو كافرون ما زكاة سوى لي به دشي وقالوا لولا نزل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قالوا سيدنا مع النبي لولا ميانا نزل سوكة هذا القرآن وأن القرآن إن لي أنا سمي يشاء تكتشوا لك الله يجي وسوكة شيء على رجل أو أن مسلم من القريتين لكتين القريتين بيو ai min ayyatin ne ma daga kowane daga cikin sa ya zo kuma shi mutumin ne ya zama azimin mai girma to an sauka mai za mu yadda da sai daga Allah yake amma kai dan talakawa a'a ai al-walid ibn al-mughira ta shine walid dan mughira da makkah da ke makka aw urwat ibn mas'ud ko ko urwat dan mas'ud al-sakafi mutumin sakifa da sa'id da ke sa'id da ke sa'id أهم يقسمون رحمة ربهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم يزق ويوجونه ya gasi muna su ne masu tsaya suna raba rahamata rabbika ramin ubangijinka ayyin yumotin shine annabta su zaɓi wanda suke so a musu ba na nuka samna su hukula mu su suna cewa mu muka raba ma'isha don ɗan abincin da suke ci da nan mu muka raba musu in ba mu raba musu ba ina za su samu to wai su wai yau suke zaɓen wanda za a ba annabi sai ka ce siyasa bil hayati dunya a rayuwar duniya wajen Allah ban san shi yasa muka sanya ba a zama musashi su ganiyan mai kudi wa ba a zama musashi su fakiran talaka wa rafa'ana muka kuma daga ba a zama musashi su jirgina da wadata ko ka ba su bilbitin sashi darajatin wajen darajoji mun yi haka ne yadda ta da ba'abuhum dan sashin su ya riko wani sashi ne ai alganiyu maudaci ya riki ba'adar sashi ai alfakira talaka sukuriyan abun gorewa ai musafara abun gorewa fil amali cikin yin aiki da hu ga mai kudi bil ujrati da bada lada na'am wa rahmatu rabbika rahma ubangijin kayan jannati ta ce aljanna khairun tafi mimma yasma'una akan abu da suke tarawa fi duniya a duniya ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس إن بعد متاني بكرت زمو أمة الأمة واحدة غدا أكل على الكفر أكل كافر in ba dan mutane su zama kafirai ba baki daya to la ja'alna wallahi da mun sanya liman ya kafaru da rahman ga wannan da ke kafirce mu ubangiji libiyote mu sanya mu gidajen saka ban ribi wato ya zange gidajen sulki ake min fitattu kwanan ma za sa na azurfa ne wa ma'arija matakan bainan su ma haka za a yi su min fitattu na azurfa gudun mumini zai ga ashe kafiri na da a gare mu ashe kafiri wani abin tura ne to shi ma bare kafiri to shi za su muka kyashi dalilin da ya sa da zali makafirai haka nan mu kare zurma su su gane duniya kamar wata siyasi su sai su sai an sai sun kare da komai nasu a nan duniya gobe ba su da shi sannan sai mai da cutar su gane ashe ila mai kan su zo ne aka yi masu to ba don haka ba gudun ka mumini ya ga bai zan bai gane haka ba ya ga kamar kafirci yana da wani abu shi ma sai ka ce to da haka ba ne to shi ta sai mu bai wa kowa kuɗi ba sai wanda muka ga dama mu dan san masa a cikin musulman da cikin kafirai ya zaharu da za su rika hawa alaiha a kanta ai ya haru da za su rika hawa a kan matakan nan ilar sadin zuwa denan su wale buyote mu abuwaban wasu ruwan alaiha ya tafi wani buyotin sannan mu sanya abuwaban kofofi min bisatin na azurfa da buyotin ga gidajen wajen an nalau mu sanya musu suruban gadaje min bisatin na azurfa shi ne sururu jam'u saririn wato jami'i ne na gado don wanda yake yadda ke wanda suke kwantawa alaiha a kanta wa zuhurfa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wa zuhurfa ba ma azurfa ba hasilari duk sai mun mata haka al ma'ana ma'ana laula khawful kufri badan tsoron kafirci alal mu'mini ga mu'mini na ne bayi da kafiri na baiwa kafiri ma ku kira abin da aka ambata din nan ba a bai na ku zalika wallahi da duk wani kafiri sai mun mai shatar da arziki a nan duniya cikin da ta arziki duniya mun yi mai hakinan dan mun nuna mai juna ba bakin komai take ba inda na wajen wa adana hazini da kuma rashin rabansa da al'akirata al'akira sun na'imi cikin nema ta aljanna wayan ai ina wuce an yadda yake kullum ko kullu zalika dukan wannan lama mata'ul hayati duniya amfani ne na rayuwar duniya kawai in ka ce lama duk da habibi to shine zaka kana lama din nan wa ai lama ta'ul hayati duniya kace dauka ma hankali to yan ko ka sa lamma to shi kuma abin da zai bi ma'ana in din nan to ba musaffafa bace da na aika kada aka ce wa inna sha'ani yadda yake kullu zalika dukkan haka lama matsaul hayati ne ai da matsaul hayati ya ne kawai in ko ko in ko ya dan mu idan lamma din mutaddada ce to wa in ai ma kullu zalika ba duk ba duk abin da ba haka ba duk ma kullu zalika ko wannan abun bai zamo ba lamma ai ma'ana illa sai amfani wato illa matsaul hayati ne sai jin daɗi ne na rayuwar duniya ya so ya tamanta obi da za a ji daɗi da shi biya a cikin da sun mai zai kushe wal akhiratu aljanna inda rabbika take wajen ubangijin ka kani wato ita ce da kuma take da taba tsoron Allah Allah ya sa mu cikin
wa man ya'ashu an dhikra rahman yuqayyid lahu shaytanan qawwa lahu qarin ومن يأتي وان يفعل مكانشي وأوكوكو يوريد يدجري عن ذكر الرحمن لك ذكر أبنجي عين القرآن شير القرآن نقيد مسببا جد الشيطان الشيطان له قريشي فهو شرك الشيطان زي ذا قرين عبوشي له قريش وان لا يفارقه بعد ربنا الشهر أبدا وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويعصمون أنهم مهتدون wayannan shaidanu da yanzu sunan kakan juyar da su al'adina masu bijirewa din nan daga alkur'ani to sai su juyar da su an tafi daga barin biyan hanyar shirya wa ya samu da sai su sa annabi cewa su mota juna wato shiryayyu ne
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرير حتى إذا جاءنا أسلم بدري القرآن من أن الشيطان تنزو منا قال له سيشي في متن سيشي ما الشيطان يا واتو فتجكتي ليس بيني وبينك إنما أشياء بؤدة المشركين من نيسان فكان قبل سيما لما بيني وبينك فكاننا لكوي أصلا يكي لما ربوالي ai misala misali misalu misalin ba da ma bayyana masirka abin da ke tsakanin magudan rana wani makarfi da mafaɗarsa ba bi sarkari kai wannan aboki ya yi muni an da kai ji a gare shi kala ta halatun ubangiji ce walan yamba humul yawma in salamtu annakum bil azabi mushtarikun walan yamba kun ai ba zai amfani ku ba al'ashi ne ku masu bijire ma qur'ani kama ne kun kaunar ku wato gurin ku wana da wana da hukum da nadama ku to yau ba zai amfani ku ba al yawma a yau in zalamtu dan kun riga kun zalunci kanku ai ta bayyana lakum zulmukum zalimin ya bayyana gare ku bil idraki da yin shirka ta duniya a duniya wa na kuma cewa ku ma farana aikum tare da abokan ku duka bil azabi ai mutarikuna masu haduwa ne bil azabi cikin azaba
afa anta tusmi'un ma'auna jalawun yawaman kana fi salalin budi afa anta tusmi'un kuma yanzu kai kana iya biye ta kurane yanzu da auta haji ko ko ka shirya da al'ummar makasi wa man kana da wanda ya kasance fi balalin cikin bata mubinin mabayyani ai qawm la yu'minuna ba za su yi imani ba ka ji yake nufi da waɗannan sifofin fa imma nashaban najaka fa inna minhum muntaqimun fa imma in mun nazhaban najaka in mun da yadda kai da annabi ta kasine ma an shirin ka kabla ta'zibihim ka tuni masu azaba to bai na mu dai mun take nuna masu yin azaba ne minhum da kafirai fil akhirati al akhira أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون aw nuriyannaka ko ko mu nuna maka fi hayatika a rayuwarka mu nuna ma allazi wa annahu abinda muka yi masa alƙawari mu yi da shi na azabi na azaba to fa inna kowanne su ne dai mu fita da nuna masu iko muke alaihim akan su ai ala azabin da ta yi masa azaba فاستمسك بالذي أوهي إليك إنك على صراط مستقيم
fasan su kai dai yi riko billafi da abin nan da uhiya ilaika aka yi wahayinsa zuwa gare ka ayar qur'ani shine qur'ani innaka kai ala siratin kai ke kan hanya mustaqimin madaidai وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون wa inna wuci qur'ani da zikirin daukaka ne laka gare ka wala kauluka da hamma mutananka saboda me ne da dole idan sauka qur'ani bi lokacin da harshen su na larabci amma wa sawfa tusatuna za a tambaye ku an alkiyami daga tsayawa da haƙi da haƙinsa shin kun tsaya kun yi godiya ga neman Allah kun girmama qur'anin nan ko ba ku girmama ba وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يقبلون
ka tambayi mana arsana wanda muka aiko min kabli ka gabanin ka na rusulina na manzannin mu ka ji shin ada Allah sun mun sanya ala ala hatan waɗansu alloli yau ba dole za a rika bauta ma min dole rahmani ba ubangiji ba kila an ce wannan hukunci ala zahiri yana a bayyanansa da an jimi alahu shine an tara masa a rusula manzanni lailatul isra'i daren isra'i wakila aka ce a a almuradu abin nufi umamun al'ummai ne min ayi ahalin kitabi na kowane ma'abuta kitabai ne na ma'abuta kowane littafi nan guda biyu a taura da linjila kowannan ma da wancan da wancan zahirin da wannan batinin duk wanda aka riga walam yas'al annabi bai tambaya bai tambaya ba ala wa'idin min al-qur'an min al-qawlaini wato da ɗayan zantukan nan biyu da aka ce ko dai yana nan akan hukuncin za an tara masa manzanni ranar daren Isra'i ya yi sallah da su, ya ga ya gaisa da su, aka ce ya tambaye su aka yi su a ba na kukan su ba wanda zan tambaya. In ta tsaya a kan lahiri ta ke Don kuwa ba da nita ne an ce ya tambayi ma'abuta littafi masu wanda aka majiya waɗanda aka sauka ma littafin a saura da dindila da ke zamanin annabi ya tambaye su shi a ba wanda zan canza na yanzu da abin da Allah duk Allah ya ce la'annal murada dan abin da min al'amri da umarni bi su'ali da tambaya at-taqrir tabbatarwa ne mushriki quraish da kafa daga musulman quraishawa annahu cewa shi dai annabi lam ya tarasu cewa ta ne yadda yake lam ya tarasu babu wani wanzo da ya zo min Allah daga Allah wala kitabu haka nan ba wani littafi da ya zo daga Allah bai ba da tagairin lahi da bauta wani ubangiji ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين wala kadar sanna Musa hakika mun aiko Musa da ayatina da ayoyin mu ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa malaihi da jama'an Fir'auna alkifti sune kiftawa fakala Musa yace inni rasulu rabbil alamin ni manzo ne na ubangijin talikai فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم يا إنت يقومت لآياتنا دآيوي معدالة ما سنة شريا وعلى رسالته بسامن ذنسا إذا هم سيقا سيضحكون سنة تين داريا من هذا آيوينا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية بام نونا مسوة آية من آيات العذاب لك آيوين عذابا كفوفا كما أنباري الروا وهو ما أشيواني دخل ديش قبل يوم جدا جنسو وهو صلاة har ya kai ila kudokin jalisin zuwa wuyan mutan wanda ke zaune to kaga ina muka na kwanta a bacci da haka ya zama gari su ba ta ayyamin kwana bakwai ba mai kwanta ba wal jarad muka turo bara ta zuwa ta da musu hankali to babu nuna masa wata ala aya illa hiya sai ba ce wanda aka nuna daga bayan nan a kabaru ta fi girma min ko kuce a ga ɗan uwanta ta fara zuwa wa kalna umar da ke suke da azabi da azaba lalan ko cewa su yanzu na su ko su su ko mu anan kubla daga barin kafirci wa qalu ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka lima ahida indaka innana lamuhtadun wa qalu suka ce da Musa ga annabi Musa lamma ra'awul azaba ya suka ga azaban nan ya ayyuha sahiru ya babban malami ai al'alimi da kamilu wato malami cikakke to dole an nasi da dan sihiri idan wajensu ilimin wani ilimi ne azimin mai girma to sai da kama alai musa abubuwan da yake zuwa da shi na sihiri ne shi ta suka ba shi wannan mukami Odo lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bi ma ayi da inda ka saboda alƙawarin da yayi da kai min kashi da azabi na yayi azaba anna daga bashina in amanna in mun yi imani to inna mu kan yanzu da mu da tuna su yiwu ne mu ai mu mu nuna masu imani ne falamma kashafna amhum al'azaba ila hum yanfutu balan ma kasabna yayin da muka yayi al'azaba azaba alhum daga barin su bid'a'i Musa saboda addu'a Musa idan an kuma sai ga shi yanzu yanzu ne yanku suna warware alƙawari ai yanku suna warware ahadawun alƙawarin su wai sai suna ga kafuwa ala kufrin bisa kafircin su ونادى فرعون في قومه قال قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في فرعون كلا افتخارا لا الفهر في قومه كمتانسا to karamfara mata ya fara kenan to da ya samu ya ga an kyale shi ba ce sun mutu ya ci gaba da yi har ya kai ga wanda ya takalo sama da kara. Bi kaumi cikin mutanen sa kana ce ya kaumi ya ku mutane na alaisa li mulku misra wai ba ni ke da mulkin misra ba baki daya wa hadhihi al-anharu wadannan koramu na misra minan ne da wanda suke zuwa da kogin nil tajriga suna gudana nan ta ta karkashi na ai ta ta kuduri karkashin gidaje na a balatin sununa shin ba za ku lura ba da azamar girma na ba ku gane ko ni wane ne أمل خير من هذا الذي هو مهين am ta am aikin sununa shin kwa lura ku gane ana kai a wani kwa lura ku gane in kun gane wahi na izin ku anan ne za ku gane cewa ana khairun min hada wa na ci wannan daraja yana nufin musa kenan allazi huwa mahina wanda shi mulakantacce ne ai da ibn rarauna ne hakiru mulakantacce wala ya kaji bai ma iya bayyana ma harfi ba to bai iya ma magana da za a gane ayyun yiru kalamahu bai iya bayyana da maganar sa lila kagajin saboda gara gara da ya same shi yana tsamin baki haka ya faru ne bil jamrati saboda garuwa shi Allah shi tanawala wajen in karfe shi gari a hukumce sa kuma da lokacin Fir'auna na ɗauko Musa yana aza shi a kirjinsa, shi ko Musa sai rika jawo gemun Fir'auna. Da ya jawo duk gemun Fir'auna sai Fir'auna ya takure, an rigi ya ji sama da jin zaki. Ya ce kai, da ma ko da aka zo da yaron na faɗa muku ba fa yaro ba In ba yaro ba ne, yau ce yaro ha'in zai kama gemun na, a sai na ci wahala, ki ban ne kashe. Sai mata mata ita Asiya ta ce, a'a wala yaro ne. da ta ara bazan bai zama ta amma kana so ka gane yaro ne dauko garwashi ka aza a tire ka dauko dinariya ka aza a tire ka gani wane zai dauka an yaro ne ka san ba zai dauki dinari ba zan bai san amfanin sa ba zai kai ma garwashi haji ana kawo su zai ko da na garwashi da na dinari annabi Musa zai kai ma dinari hari sai ya ji da halin zai je dauko garwashi sai tsunduma a baki sai to daga nan da ya kona harshen shi ne yake tsamin baki to shi ne yake ta wanda ko magana ba ba bai iya yi a gane saboda yana ce ma raya to ga wanda ke ce ma raya kaga ba za a gano ne wurin da yake ba za a gane sun iya ce ko rabba don shi ne
فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين falaula me ya hana ulkiya a saukar da a sa'uratin warwaro lahu alaihi gare shi in kana sadika in hadda gaske ki Allah ya aiko shi shi kuma warwaron nan min da hadin na zinariya jamu asuratin wato jami'i ne na warwaro ka agribatin mai neman larin suke nan jamu suwari ai ka adatin kamar yadda al'adar cin tsawa suke yi mai sauyin dawa wanda suke shugabantarwa an yalba su sanya su sanya mashi asuratan waro asuratan zarin waroran zinari wai sauyi kuna kuma su mai lamara da ɗaukar hadin lamara ta zinari to me yasa ba mu gani da aka ba au da hu ma awul malaikatu ko ko malaiku su yo mu fitar ni na suna masu rakoci ai mata tabi ni suna masu bi ya ta zo su rika ba da shaida da zirki da ya ce ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na aka aiko ga Musa da gaskiya to me yasa ba mai haka ba فاستخف قومه فأخافوا إنهم كانوا قوما فاسقين Sanda kafa kawo sai su yadda hankalin mutanen sai raurawar da su ba a dawo suka kawo shi ne lalle ko gaskiya ne inda mai girma ne ai da mun ga an sanya mai waɗannan warwaron da mun ga mai damarar zinari kuma lalle da an turo shi da wanda zai gamsu ta shi gudun aulakan ta shi ai fi ma yuri bi cikin abin da yake nufi ne ta kaɗai bi musa na karyata musa inna su mutanen kan fir'auna kanu sun kasance kauman mutane fasiki na fasikai فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين bana ma asa kuna in ji Allah da suka bata mana rai an aka da muna suka buta samu haba bakin da suke yayin da gamna sai muka yi wani muka yi azaba min gare su ba aka da kana muka ji sai su azuma idan baki daya ko dan sai yi ba abin da ba فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين bada na muka sanya su salafan marigaya jamu salisin ka fadilin wahadani ai sabiki na masu riga ibratan dan lura sun zama lura ga na baya wa matsalan kuma sun zama misali da su zan misali da akiri daga masu wa bayan su ai ya kamata nuna suna gintaka misali da halin da halayensu kaga fala yi kuli muna ba za su gabatu ba ala misali a fadi a ama a afadin bisa wato akan irin ayyukansu ولما ضرب ابن مري- مريم مثلا ذا قوم منهم يسجدون wannan ma ba matsalan yayin da aka sanya misali misalin ko shine ibnu maryama isa dan maryamu ina nuzuli yayin saukar kauli fadarsa sallallahu ina nuzulu kauli ta'ala yayin saukar yayin saukar faɗa ubangiji da yake ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama kun ga ku kudin nan wa ma ta'buduna abinda kuke bauta ma din nan min dunillahi lauran Allah dukan ku hasabu jahannama makamashin wuta shi faɗa da mashirku da ta ɗaya musu musulka suka yau ta radina mun yarda mun yarda ta kuna ala hatina in dai allolinmu za ta kasance ma isa tare da isa a cikin wuta to lahiya launin mu a gare mu da annahu dan isa ko da ai shi ma an bauta masa min dunin lahi ba Allah ba ko idan aka kawai ga mutanen kayan musulku da musulkai ya su juna suna kayan kasu dariya minu daga wannan misali bara wai dan farin ciki bi ma sanu da abin da suka ci وقالوا آلهتنا خير نعبد. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خسرون وقالوا لك يا آلهتنا شن ألو جمو خير سوسك في أم وكوكو إيسا فنرضى سيم يدا أن تكون آلهتنا ألو جمو تكلم في ما هو تعالى في ما ضربوا بسبا ما وانا مثالي بس ما ضربوا بسبا وانا مثالي بلك كريكا إلا جددا سيدا جلالي كوي جاهية أي خصومة فدا كوكو جاهية تبادل لكريا لإلمهم dan sanin su annama ai an ne mai ubangiji yace mata mata abu nuna min dole lahi ko ma ai ta ba ba ta mai hankali ba to da cewa ubangiji yace annaman ta abu nuna to shi ke da ta tsinci illa sun siga to annama ai larabawa ne sun san ma ba ta mai hankali ba ce da gairar al'akil ta mara hankali ce to da haka fala ya tanawadu isa alaihi salam isa ba za ta shaho shi ba kenan bal bal qaumun mutane hum su qaumun mutane ne qasru da matsananin hujjuna
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
Na'am, in huwa, Isa bai zamo ba illa abdun face bawa ne al'amna da suka yi ni'ima alai gare shi cikin nubuwatu da ba su annabta. Wajen annahu muka sanya shi bi wujudi da samar da shi min gaire abin ba da uba ba masalan dan mu saba misalin ikon mu da bani Isra'ila ga bani Isra'ila. Aikan misali kamar misali da horabati dan bakuncinsa a ce an yau ga mace ta haihu ba tare da wani namiji ya taba taba ta ba. kaga yin sadallu za shi fiye da biyi da za shi yiwu za a kafa dalili biyi da ita ala kudratin lahi bi zalifu ubangiji ta ala madaukaki alama ya sha wasa abin da yake da iya duk abin da yake so zai iya yin sa ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون
walau na sha'u da mun so laja anna da mun sanya mala'ikatan mala'iku min ku musayan ku fil ardi a cikin kasa ya halfu ne zan su suka hadifance ku da annu ne kakon shine mu halaka ku وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتجهون وإن- هذا صراط مستقيم wa yana wushi ta na ilimin alama ne da sa'ati da kiyama su ulamu da za a sani bi da zulihi da saukansa bala tamtarun na biha kafin kokanto da wannan alama ai ta shukunna kafin kokanto biya cikin ta wa kullum ka ce masu ibtad'u ni kubini ala tauhid za ka ta ubangiji hada alladhi amurukum bihi wannan abin da nake umurta ku da shi siratun shine hanya mustaqimu madaidaici ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين wala ya sudan na kuma shaidan kada ku yadda shaidan ya juyar da ku an dinin layi daga addinin Allah inna hu shaidan aduwwun maki ne mubinin mai bayyana da ke yi alakun gare ku ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون walamma jaa isa bil bayyinati yayin da isa ya zo da bayyana mabayyanan mu'jizozi wa shara'ihi da shara'o'i qala sai je garje su kum na zo muku bil hikmati da annabta wa shara'ihi da injili da shara'o'i na linjila na zo muku ne wa la ubayyana lakum dan in bayyana muku ba'da alladhi fatan abin da yake tattalin kuna sabani bi cikinsa muna hakamin taurati na hukunta hukuntan at-taura min amri dini na lamarin addini wa gairi da waninsa ba bayyana lahum ya ko bayyana musu amran dini lamarin addini wattaqulla ku ji tsoron Allah wa ti'una ku wa ti'una ku bi cikin kiran da nake yin ku nake kiran da nake muku zuwa ga Allah إن الله هو ربي وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله أبنجي هو ربي شيني وشيني أبنجي لا ولا فكم كما أبنجي فأبدوه كذا يجاشي هذا كان كذا أبنجي صراط هنيا كنا مستقيم مليدشي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم فاختلف الأحزاب سيد مهوسك إزاباني من بين أمكانه في عيسى أشكي عيسى sai suka ce a ruwan lawu shin Allah za mu rike shi au ibn Allah ko ko dan Allah au salisu salalatin ko na uku uku fa wailun kalma azaba ta tabbata lil ladina zalamu ga wanda suka kafi ce ma kazu saboda abin nan da suka faɗi bi Isa cikin annabi Isa yana azabina min azabi yawmin alimin na azaba wani rana mai radadi هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
har yanzu nuna ba abin da kafirai ke jira illa za ta face kiyama an tafi hum ta zo masu ba ga tattan a kutse ba jiri wa musu la ya shiruna ba su sani ba da wakacin majiya da lokacin zuwan ta kabda kafin zuwan.
الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
Al'akhillahu abokan juna alal masu yace akan sabon Allah wanda suka taru akan sabon Allah tun duniya a nan duniya yau ma izin an an je ranar kiyama to wannan ba a zo mu tashin su a zuwan da ba'adin makiyi ne ga sashi duk wanda suka haɗu akan sabon Allah to abin da zai faru gare ne kai ka ja ni a yanzu ko da zuwa yana yace kala da kake a wallahi kai ki da mu duk sai su zo sun gama waɗa kowa yana jayayya ga gaban Allah bayan sun gama yace to kun gama jayayya to yau wannan jayayya ba za ta amfani ku ba wuce ka kawai to da haka kowane mutum ya san wani irin aboki zai kama ma sun kuma suna cewa alal mar'i la tas'al wa abtil qarilahu wa kullu qarinin lil muqarin yaktabi in kana son kai abuta da mutum in kana son ka hasan halin mutum to kakai saurin kada mai lura da suwaye abokansa idan ka lura daga abokansa in ka ga masu rabin in kai masu sa wando da rabin kyau rabin kauri a yi aski irin na aski yan iska ana sa dan kuna sa mun to ja ba ya san da gare maka ba mutumin kirki ba in ko kaga abokansa daga mai kula da masallaci sai mai kula da makaranta ya rike su sun rike addini kau kuma dukkan al'amuran su ba rashin mutunci to ka maza ka same shi rike shi shine aboki da haka kada kai daga kullum aboki ka za a ce ka gaya ɗabi'ar da suke sannan kuma da wasu wa yake mu'amala don ka ga abu wanda za ka ga ya dace ne ku mu'amala da shi ka fita da shi sai ka rike shi in ka ga ba haka bane to kai baya dan me gobe kiyama kai na dama in ka rike shi abu dan almaru ala dini karimi mutum yana kan al'adar abokinsa ne kuma me annabi yake cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda bai kama da waɗansu mutane dama yana tare su in ba ka sha'awar mutum ba za ka ɗauki kayan sa kai ba za ka ɗauki al'adar sa karkaraya ba za ga matasa a kula dan Allah dan annabi kayan da ake sa na banza wanda ba su kama da na addini hadisan sai su kafirantan ba sa sha'awar ta kowane hali to kuya za ku musulmi ya ɗan kana musulmi ubanka musulmi uwarka musulma kakanninka musulmi amma ka rika sha'awar kayan turawa su ba su sha'awarsa kai kana sha'awarsu kuma ka sha'awarci ka sha'awarci kai ko ba su san ku ko da suna san ku cewa mutumin da bai kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka dauke shi abin sha'awa eh to kada ka yarda duk abin da ya zo daga turawa to ka bar kallonsa ga abin da musulmi musulmi musulunci da musulmai suka ba mana na kyawawan da kai asiri mai kyau ka daina tara mummunan su ma wanda za a gane ka asiri shi kai wani iri ne ka sanya mutane cikin kokarzo ka sa kaya na banza da ke to wallahi kuruciya ba inda za ta ba inda za ta ta sani matakin da ka ɗauka ka ɗauka ka ji a kai na kuruciya to ban ka ya fara jin wurin to da ya dawwama a kan kuruciyar za a same ka to sai da ya wuce wurin har ya je ya yi aure aka same ka to da ka sani kuruciya ce da ya ɗaukar ka kwanuka ne ‘yan kaɗan to za ka mutum ya san ya wa'azai da fi da su su a fi da su yanzu misali ka sanya kaya irin na mushrikai kafirai yan rawa ko ko yan kwallo ko ko mawaka ko menene ka zo kana a cikin mota sai mota sai hadari da kai kuma alhali irin misalin kasar jihar kaduna ne wanda allah ka ji abin mamaki sai ga Allah su kuma suna sha'awar babbar riga da kyauta babbar riga da wando da abin nan da ko kayan mu suna sa kai musulmi kai kai tallaka da ta kai kuma na kafire kake sha'awa shin idan mota ta hada ku da kai irin waɗannan arnan ba ka da wani aiki ka ba ka da wata alama da za a gane kai wane ne kai mota ta hada ni kuka mutu kana a cikin irin wannan sifar shin da kai da da kai da arnan can ne sa kayan musulmi wa za wa zai kawo mai kyau suwa za su kawo taimako kai zuwa za su kawo ka taimako eh in ka mutu ina za a kai ka makabartar ne ma makabarta ta kasu ne saboda ne kayan kasu ne kasa to shi ko wancan da ya sa kayan mutane kayan mutanen kirki zuwa za su kawo mai ɗauki ina za su kai saboda ne ya za kayan musulmi wanda ya ta hukunci a gare ka alhamdulillah abokai ba yau mai da ranar kiyama ba zuwan satin su a zuwan maki ne da badin ga sati illal mutakina in ba haduwa ta Allah ba duk haduwa ta Allah to dukan za a rubu ana murna kullu subatin ladin lahi akhiruna inna lillahi duk haɗuwar da aka yi ba ta Allah ba to za a rabu baran baran da duka je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna kasuwa wuri me ya faru kan zai ba lafiya ta kawo ta ba muddin ka ji inna lillahi wa inna ilaihi sana kana je rage fitowa to ita kanka akwai abin da yake ba mai kyau ba to duk abuta wanda ba ta Allah ba ba a cikin Allah ba to za a kare baran baran wani ma tun a nan duniya za a rabu wai la an ba abu ba'dan wannan kaje dan iska ai kai ne da iska sai ne akwai ne ne irin ka duk ba ka za a rabu ba to mabuhumin ma wannan magana a shekenan kullu suhbatin lillahi akhiruha alhamdulillah duk haɗo da za a yi cikin Allah cikin bauta ma Allah cikin yadda Allah to za a rabu kowa na yi na na na yi da kowa godiya to za ka kai makanka faɗa tun a yanzu tsatin kabla an su hasaba kai makanka hisabi tun kafin ran da za a tsare ma a yi ma hisabi wanda ko aka tsare ana mai hisabi mai annabi ya ce man nukisha urziba duk wanda aka yi masa cikin kwakwaf to karshen sauke ne ba to ka nizanta
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ai shi ne almutahafi na masu son junansu billahi cikin Allah ala ta'ati sadin Allah to bai nan su kan bai nan waɗannan astika'u su abokai ne wai babu lahu wanda suka haɗu da junansu dan Allah saboda Allah cikin kauna Allah na so wani saboda ina gani yana san Allah mai abuta ibada ne ma'abuci kaza ne ma'abuci kaza wallahi shi bani sha'awa na kullu abuta ne to ka saurari ka ji abin da za a ji ku kai da abokin nan naka gobe kiyama ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum a yau ranar kiyama ba su zo tare da ku wala sun ta zan sannan ba za ku bakin ciki ba الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ka dai ji ko Suwaye bayan da Ubangiji zai ce ma ya ku bayina ba tsoro gare ku ba bakin ciki, allazina amanu su ne waɗannan da suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah menene imani da Allah ka ji tsoron Ubangiji, ka ji tsoron abin da Ubangiji aikata abin da Ubangiji bai so, ka aikata kuma abin da Ubangiji yake so, to ka yi imani da Allah kenan. Imani da manzon Allah, ka yi imani da shi kai imani da abin da ya zo da shi kai imani da abin da ya ce maka abin da annabi ya ce kamar da ubangiji ya ce ma ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da an manzo ya ce muku ya zo muku da shi ce ku yi ku rike shi da karfi abin da kuma ya ce ku bari ku bar shi to shine imani to suka yi imani wanda suka yi imani to da ayatina da ayoyin mu kenan wa kanu suka kasance kuma musulmi na musulmai na kwarai to ubangiji ba nan zai tsaya masu ba ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون za a ce masu kudukulul jannata ku shiga aljanna an su ku wa zuwajukum da matayenku da wasu baro na ba a yi ta faranta muku rai a yi tukuramu da kuma a girmama ku
يطاف عليهم بسهاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون duk sai sifar waɗanda suka haɗa abuta ne cikin Allah to yi zafi alayhim za a rika ge masu zagaye da sahabin da tilat tilat min zahabin na zinariya wato habin da kwaf kwaf ai jan hukumin wa huwa ina'u shine barya la urwata lahu wanda ba hannu a gare shi liya shariba sharibu dan mai sha ya sha min haifuta inda jike yake so sannan wafiya a cikin aljanna akwai matan da yi la'abu duk abin da ran kake sha'awa yake yake marmari to akwai shi aljanna kalar kuran dan jin daɗi kawai wata lazzul a ayinu abin da duk ido zai gani ya ji daɗi to akwai shi aljanna wa an ku kuma kun shiga mafi daɗin khaliduna masu dawwama ne wuya a cikinta وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها كون ga wannan aljanna da muka ba ku ita mun ba ku ita ne da ma kuntum saboda abin da kuka zace ta amalu da kuke aikatawa لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون lakon fiya a cikin aljanna kuna da faki hatin ya kayan marmari kasiratun masu yawa min ha daga aljanna na aiko ku ba da sashin sa ta kulun za ku rika ci min ha daga sashin sa wa kullu ma yukalu duk abin da aka ci ya faluku badalu badalu sai musayan ka kuma sai kana ci sai kuma yadda yake إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون dama shi Qur'ani haka yake hurawa yake ya ciza wani bi kuma ya ciza ya hura wani bi zai fara hurawa sannan daga baya ya ciza kamar yadda muka kawo maganan aljanna ko to yanzu za a rinna ido a ciza inna da majarmi na kafirai dukan fi azabi jahannam suna khaliduna masu dawama ne fi azabi jahannam cikin azabar wuta la yubaddalu لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون la yufaddaru anhum ba za a sassauta masa azaba ba wa mutum mabilisuna masu shiru ne fi fi cikin azaban nan ai sake nuna masu shiru ne su huta ya azin shiru irin na yanke kauna وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ko da muka turo ka soja wa ma zalamna wa ba zalunce su ba walakin sai dai kanu su ne so kasance azzalimi wa homo zalimi wa so kanu sun kasance homo zalimi na su ne masu zalunta kansu ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا sai ‘yan wuta su kira sai ya maliku mai sarkin mala'ikun wuta, ya maliku ya maliku kuwa kasanin nari shi ne mai kula da wuta. Da ya gada alai na rafuka san Allah su ce Ubangiji ya yake mana hukunci na liyo mitina ta Allah ya kashe mu wuta da wannan azaba. Kala sai shi maliku ya faɗi ba da almisanatin bai zan ji masa komai ba sai bayan shekara dubu ana narka masa azaba. sai ce a ubangiji ya ce na kuma ki suna ai kuma sun da rai ai ya ce ba ja ba gudu ba ja da baya a baya ba ko shige ke da kenan har abada kun manta ranar da dan ran da Allah yake hukunci ka ga san ranar da Allah yake yake hukunci ya aljanna suka shiga aljanna Allah ya sa mu dan mutu suka shiga wuta Allah ya kiyaye to Allah zai sa mala'ika ya zo da mutuwa za a zo ko bayan aljanna za a zo da ita da sifar rago ya ku ya aljanna ko kun san wannan abin sai an san sai a'a in su mutuwa ce kowa zai firgita ta a kwanta da hankalin ku ba shi kowa za ba sai a kwanta da ita bala'ika ya karka maka wuka wuka a yanke ta kun ga mutuwan nan an yanke ka ku zauna cikin ni'ima har abada ba ranar fita to wannan abu yakan kara ma dan aljanna farin ciki cewa wai an taho kenan ba irin duniya ba ba mutuwa ba tsuwa ba kaza ba kaza ba bajan abin nan to abin nan tsoron nan har zuwa ta jin daɗi za ta tashi aljanna sannan a biyo bakin kuma wuta sai a ce ya ku ya wuta ko kun san wannan abin suka ce a'a mutuwa ce mara bane ita mara bane suna wato suna ganin kamar za a yi za su gode ta da rika kashe su suya da azaba sai a ce musu kun ganta nan ai ba za ta shigo ba ina yanzu nan za ku ga aiki da za yi sai mala'ika ya kare sai dan kara masa wuta wuta sai kun ga mutuwa ita ma an kashe ta to dan haka ku dawwama cikin azaba har abada ba ragewa sai kari to a ran nan kuma ka ma ihu yau sun mana sun lalace yau sun mana sun lalace to sai ya ce kauna ya zo da gare shi Allah ya kiyashe mu in lakum kuma ki suna masu zama ne masu aibuki muna masu dawama ne fil azabi cikin azaba da'ima har abada qala ta'ala sai ubangiji ya ce لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون laqad jinakum haqiqa mun zo muku bil haqqi da gaskiya ala lisanir rasuli bisa harshen manzo walakin na aksarum daidai mafi yawan ku karihuna masu ki ne da haƙƙi ga gaskiya أما برموا أمرا فإنا مبرمون an balbari abramu sun yi ko sun yi mugun jika ai ku faru makata sun kyautata a'a sun kyautata duka ta mugunta sun amran wato wani lamari fi kai da Muhammadin cikin makirci ga annabi Muhammadu annabi ya annabi fa inna mu ma mu bil mu na masu kyautata mu ta mu cikin ne makirci suka yi mazo mu bi su ne ya masu kyauta muka muna masu kyautata kai da na makirci mu ne bi ilakin ya halaka su أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندعيهم بل ورسلنا لديهم يكتبون am ne fa yahsibun an balbal yahsibuna shin suna da san an namu cewa mu la nasma'u sirrahum ba mu jin abin da suka boya zuciyoyin su wani jawabin da abin da suka bayyana suna gani da tsakanin su da shi ai ma yasiruna abin da suke boyewa ila gare zuwa ga wani su wa ma yajharun da abin da suke bayyana bihi da shi bai nan tsakanin su bale ba ka mu yace ba nasma'u zalika muna jin haka wa rusulna kuma manzannin mu alhafazatu masu kiyaye aiki na bayi da da yayin suna nan tare da su zaka suna suna rubuta zalika duk abin da suke suna rubutawa ولن كان للرحمن ولد فأنا أول الآجلين wani kace in kana din rahmani waladin in dai har Allah yana da wani da farkan ga kaddasawa to ba ana awwalul abidina ni ne na farko wanda Allah ya halitta cikin masu bautar ubangiji to da na yi sani da wala daga wannan da sai dai lakin sai dai tabbata ya tabbata Allah wala da ba da da ga Allah ta'ala ubangiji ya girma daga marfan rufan da ban ta fadi ibadan da haka ibadan sa ta kore yanci سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون subhana rabbis samawati sarki ya tabbata ga ubangijin samai wal ardi da kasai rabbil arshi ubangijin al arshi ayil kursi shine kursi amma ya sununa ga abin da suke sabanta ubangiji da shi ai ya kuluna suke faɗa mina da kan suke faɗa mina da kan na ƙarya bin isbatil walad da danganta da ilai zuwa ga ubangiji فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم كانوا يقولوا تكون في بعد الامتحان بالنسو ويلعبوا في جواسا في دنياهم الدنيا حتى يلاقوا حتى أن جمعت سود يومهم لا نسو الذي يوعدون وأن أكملت على قول العذاب عذاب في هو يوم القيامة في لا القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو شيء أبنجي الذي هو والذي أبنجي في السماء السماء إله الله تهدي وفي الأرض أكساما إله الله تهدي وكل من الضربين وهو شيء أبنجي الحكيم ما يجمعني في تدبير خلقه تكون جارا هلسلسا العليم مثلي بمصالحهم لمثلهم
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإنه علم الساعة وإليه ترجعون Alladi lahu mulku samawati wannan da mulkin samai yake wa mulkin samai nasa ne wal arda kasai tabaraka ya girma kuma wanda yake ya malaki ma bai wa ma bai nawa ma da abin da ke tsakanin samai da kasai wa inda hu ilmu sa'ati sanin tashi kiyama yana wajensa mata ta kuma ko a yau ta zata tsaya wai dai yurga gare shi za a mayar da su ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون wala yamliku alladhina yad'una min dunihi wadannan da ke bauta ma wannan Allah ayin kubaru da kafirai to ba za su mallaki shafa'atu ce to ba da ahadin ga wani mutum guda illa in ka ga wani ya mallaki ce to illa man shahida bil haqi sai wanda ya shaida da gaskiya ai gane ce la ilaha illa allah wannan shi za a ci ta kuma shi zai ce wani wa hum ya'lamuna sun sani rukunin da zuciyoyinsu ma shaidu da alfinatihim ba su shaida da harsunansu ba cewa Allah guda ne wa hum wa su ne to wanda suka ce la ilaha wadanda suka ce la ilaha illallah din nan Isa shine annabi Isa wa Uzairu da Uzairu wal malaikatu da malaiku waɗannan sun da sun ce la ilaha illallah bayin nan su yashfa'una za su yi ceto da mu'minina ga mu'minai ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنا يؤفكون wala yin sa'atan da za ka tambaye su wallahi da za ka tambaye su ka ce mana kalakar rushin wai da kuke wannan argowa wai wa ya halicce su sai ya kudu na Allah wallahi Allah wallahi abin da za su ce Allah dan sun ba wanda halicce su ba shi ba to ba an yi ku kuna ta ina ake juyar da ku ayyukan sarrafa na ake juyar da ku ana ibadatu da ga bautar ubangiji وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا ينجدون wakilahu ko wakilihi ai kaulu muhammadin wato zanta annabi muhammad ma kaulu muhammadin annabi wato zanta annabi muhammadu to shine abinda wakala sai yace ya rabbi ya ubangiji na inna haulai waɗannan mutane kawai mutane ne la yu'minu ba su yi imani
فاتبعتهم وقل سلام فسوف يعلمون kala ta'ala sai ubangiji ce fasfa'alu idan ka ga ka jire daga barin wa qul salam ka ce zaman lahiya zaman zamana ni zini da ku wa hada shi ma wannan kabla an yi mana cikin talin an faɗi wannan ne kafin a fara al'ummuta da fara ya kasu wa sau bai alamu na sanu za su za su sani tarihin tsoratarwa ne lawan gare su سورة الدخان مكية وعية وخمسون آية suratul duhani sura hayaki kenan makiyatun makka ta sauka wakila aka ce irma illa banda inna kasibul azabi al'ayata hayya zuwa karshen aya wa hiya ita wannan sura sittun aw sab'un aw tis'un wa khamsuna ayatan aya ce hamsin da shida ko da bakwai ko da tara khilafan makaranta
بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده والكتاب لا رنسي القرآن المبين مبين أي المظهر ما يبين الحلال حلم حلال من الحرام لغا حرام إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين jawabin rantsuwa shine inna mu anzalna wa mun saukata qur'ani fi lailatin a wata dare mubarakatin mai albarka hiya lailatul qadri ita ce daren lailatul qadri aw ko kuma lailatul nisfi wato dare na rabi min sha'ban daga sha'ban do nazala shi qur'ani ya sauka ne fiya a cikin ta min um ya sauka ne min ummul kitab daga asalin littafi wato da a daren lailatul qadri ne Qur'ani ya fito daga can baitul izza wato aka ɗauko shi daga lauhul mahfuz shi ne min as-sama'i sadiati daga sama ta bakwai ila sama'i duniya yazo a wannan sama ta daya wanda take kusa da mu to inna mu munziri na masu so masu gargadi ne kunna mun kasance munziri na masu gargadi ai muhawwisi na masu bada tsoro ne da Qur'ani فيها يفرق كل أمر حكيم biya a cikin daren lailatul qadr ne ai fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr awal lay aw lailatul nisfi ko daren rabi ne shabana daga shaban yufraku to ake yin budget na kullu amrin kowane lamari hakima abin kyautatawa ai mu kama abu hukunta min al arzaki na arzuka wal ajali da ajintula wa gairihima da wani su allati takunu wanda za su kasance sun sanadi a shekara mai zuwa ila nisfi tilkan lailati har ya zuwa daren lailatul qadr mai zuwa ko ko daren nisfi saban mai zuwa da haka a wannan dare ubangiji yake bada duk abin da Allah zai baka za a rarraba wane yana da kaza wane za a ba kaza gari kaza suna da kaza kauye kaza suna da kaza alƙarya kaza suna da kaza birni babban a karamar hukuma ga rabanta jiha ga rabanta duniya najeriya ga rabansu afirka ga rabansu duka duniya baki ɗaya allah zai yi bajetin da abin da za a ba kowa ba kuma shekarar nan ba za ta wuce ba abin da aka raba nan sai ya kawo gare ka yadda ta ɓaci kuma abin da ba naka ba ba yadda za a iya zo hannunka.
Amra min indina inna kunna mursilin Amaran rabawa min indina daga wajen mu inna kunna mu mun kasance mursilina masu aiko a rusula manzanni Muhammadan Annabi Muhammadu wa man qablahu da wanda ya gabace shi.
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم rahmatan ai rahmatan dan tsananin tausayi bil mursali ga wanda aka aika ilayhi zuwa gare su min rabbika daga ubangijinka innahu ubangiji huwa sabiu shi ne shi ne da aka wale mu ga zantuttukan su al'alimu masani ne la af'alim ga ayyukan su رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين rabbus samawati shi ubangijin samai ne wal arda kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su bi rabbi rabbi wato yurfa'u rabbu ana yi ma rabbu ra- raf'a in ya zama kabarin salisun wato labari mai na uku wai zaru kuma ana mai jarra ya zama badalin min rabbika badalin rabbika ne in kun in kun kasance ya ana makata ya ku mutanen maka da sauransu mukilina masu kankancewa da annahu ubangiji ta'ala madaukaki rabbus samawati ubangijin sammai ne wal arda kasai to fa aiki su ta kankance da anna muhammadan muhammadu dai rasuluhu manzon sai لا إله إلا هو يحيي ويميت la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi jinni shi ke rayawa wai min shi ke kashewa ربكم ورب آبائكم الأولين rabbukum shine ubangijinku wa rabbu abaikum kuma ubangijin iyayenku al-awwalina na farko بل هم في شك يلعبون wadbare wani so fi shakin suna cikin kokon sumin albasu na kiyama yal abu na hashi yasa suke yin wasa da kiyama isi za a dan izgili duka da kai ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bakala dan sun bakala sai ubangiji annabi ya ce ku tuna ka ni Allah Allahumma ya ubangiji a inni alaihim ka taimake ni akan su bi sab'in da shekaru bakwai na fari ka sab'in yusuf kamar irin shekarun fari na annabi Yusuf kala ta'ala sai ubangiji ya ce فارتكب يوم تاتي السماء بدخان مبين farsakin ka lura yau laun ka saurare ka yin tsarar duran yau mata ci sama wuran da sama ba ta zo bi dukanin da hayaki mubinin mabayyani yau ka fa fa aje da bata da arzu sai ka ta ce bari wanda ta bi mun yunwa ya tsananci gare su ila arra au har saboda tsananin yunwa suke gani ne shi jaki saboda tsananin yunwa suke ganin ka hayaki dukanin kamar hazo ake yi bayan sama tsakanin sama wal arzu kasa يغشى النار هذا عذاب أليم ya ga can nasa wannan hayaki yana lullufa mutane fakatu sun ka ce ba wannan lamari azabun azaba ne alimun mai raɗaɗi ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا يا ubangiji ma ka shif annal azaba ka yayi azaba ga barin mu inna mu kan yau mu'minuna masu imani ne ai musaddiquna masu kalkata nabiyaka annabinka ne قال تعالى sai ubangiji yace أنا لهم الذكر وقد جاءهم رسول منير Allah da wa mazikiratai na wa azantuwa zai amfane su, ai layan ba wa imani, imani ba zai masu amfani ba inda nizo da azabi yayin sauka azaba. Wa kad ja'ahum rasulun mubin dan manzo ya zo masu mai bayyana da manzanci.
ثم تولوا عنهم وقالوا أنهم مجنون Sun mata wallau sai suka bijire ano daga barin zuwa kadu suka ce mu Allah ai ba wani manzo bane koyar da shi ake yi ayyu alimu wani qur'ana basharun wani mutum ke koya masa qur'ani majnun ko mahaukaci ne إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عاجزون wanda da dai mu mun kira kanmu ar-rahmanu ar-rahimu to ba za mu damu da abin da kuke ba inna mu kashiful azabi masu yayewan azaba ne ai alju'a aza yunwa an kun daga barin ku zama nan wannan dan lokaci kalilan dan kadan ba ku shi ba an sai aka yaye masu to da aka yaye nan san ko innakum ku ka'a a'iduna masu komawa ne ila ku zuwa kafirci ba da suka ko ba suka ko koma ilai zuwa kafirci يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وذكرتنا يوم نبتش البطشة الكبرى يترانا تبامي وتدمقى دمقى مي كلمة هو يوم بدر الشيل رانا بدر إنا مو منتقم muna masu yin azaba ne minhum ga mutanen Makka wal batshu abinda ake ce ma batshu al aqdu ruku bi quwwatin da karfi
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم wala kalfatan na hakika mun jarrabe ah, mun jarraba kablahun gabanin su mun jarrabi kaumar fir'auna mutanen fir'auna ma tare da shi wajahum rasulun manzo ya zo musu huwa musa shine musa alaihi salam ya zo musu kalimun mai girma alallahi ga allah
أن أدوا إلي عباد الله إني لهم رسول أمين an aida an addu ku baya ku ku baya ta ibadan lahi bayan Allah ilayhi zuwa gare ni ai ma adrukum ilayhi abin da yake kiran ku zuwa gare shi min al-imani shine imani ai adhiru ku bayyana da imanakum na'am ana tu ku be ku karba ku bada abin da nayi kira ilayya zuwa gare ni ai ma adrukum abin da yake kiran ku ilayhi zuwa gare shi min al-imani na imani ai azhiru imanakum ku bayyana da imaninku bi sa'ati dalili gare ni ibadallahi ya ku bayin Allah inni ni rasulun manzo ne aminun amintacce lakum gare ku alama ursiltu bi akan abinda aka aiko ni da shi وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ya Allah da azuka ku yi girman kai alallahi ga Allah da sarki ba'adi da barin jinsa inni ni atikum mai goma ku ne bi sultanin da wani hujja mubinin mabayyani ala risalati bisa manzanci manzanci na wata wa'adu sai suka yi masa alkawari na narko bin rajin cewa za su shehe shi inda kyale su ba fakalin sai ya ce وإني قلت لربي وربكم أن ترجمون wayan ne ƙoƙo ni na ne binari zarafin da ubangiji na warafin ubangijin ku an zarji wani da ku je ne da bin hidarar da da duwa وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروا wayan lam tuminu liya in ba ku gaskata ni ba to ba ta da duri ku nisance ni batul ku ni ku kyale a baya cuta ta falam ya turku sai ba su kyale shi ba فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون fada rabban shi ko sai roƙi ubangijinsa an aida ana haulayi waɗannan mutane kaumun mutane ne mujrimu na kafirai ai mushriku da mushrikai ba kana ta'ala sai ubangiji ya ce ma Musa فاصبر لعبادي ليلا إنهم متبعون Basri tafi da daddare bi ibadi da bayina ai bani Isra'ila su ne bani Isra'ila lailan da daddare innakum ku kuna tafiya ku mutaba uminatin abin za a biyo ku ai ya taba ukun fir'aunu fir'aunu zai biyo ku wa kaumu da mutanansa واترك البحر رهوا إنهم جند sai مغرقون ka je ka bugi sannan ka bugi rayi da sandan nan taka da ka buge shi zai tsage zai koma ruwan zai sandare ya koma kamar duwatsu hanya za ta samu a gare ku to idan kun yi da kakkace mara akan komai wuce ka kyale fir'aunan ya za mu abin da za mu yi wato rike bahara ka kyale kogi idan ka tsata wa idan ka tsallake shi an ta kai wa sahabuka da sahabanka ka kyale shi rahawan natse ai mun farjan mai hanyoyi a jayi da kalhol gitsu hakkin tsawa su shiga kogin nan suna shiga inna mutum dundun rundunoni ne kuma kura kuna abun nitsawa fatima annabi dalika to anan ne ba sai annabi musa ya samu natsuwar rai ba oguriku aka koli zai da fir'auna da mutanensa alhamdulillah ba ta karanta إذا جاء نصر الله
آمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم